أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kama yau 22 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 kuma yau bakwai ga watan shida miladiya 2018 a wannan masallaci mai tarin albarka wato masallacin marigayi alhaji haruna danja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan kamar yadda aka saba kuma wannan shine majalisunmu na 21 insha Allah ta'ala kafin nan akwai tambayoyi da aka rubuta wannan tambaya ta farko take cewa ba abin nan wasu mata yanzu suna kafa hujja da cewa wai mace idan tana da ciki wai ba za ta rama ba sai dai ta ciyar kawai alhali kuwa lafiyar ta kalau shin za ta rama ko za ta ciyar din ne an taba amsa irin wannan tambayar iyaka kila wadda ya rubuta ko wadda ta rubuta ba ta ji ba a takaice akwai maganganu biyu da malamai suke da su akwai maganar da ke cewa mace mai ciki da ita da mace mai shayarwa matsayinsu ɗaya da da mutumin da ya zama tsoho sau da haka ba za su rama azumi ba sai dai su ciyar an samu wannan fatawar daga wasu daga cikin sahabbai amma sahabbai ninkin ba ninkin masu ɗimbin yawa sun saba ma wannan fahimta akan cewa da mace mai ciki da mace mai shayarwa kamar marasa lafiya ne sau da haka su sha azumi lokacin da wannan lalurar tasu ta kauce su rama mace mai ciki idan ta haihu sai ta rama azuminta mace mai shayarwa idan ta gama shayarwarta sai ta rama azumi wannan ita ce fahimta da tafi a cikin fatawoyi guda biyu da malamai suke da su amma waccan fahimta fahimta ce da aka samo ta kusan daga sahabbai kana iya ambata guda biyu akwai ibnu abbas akwai ibn umar radiyallahu anhum su suke da wannan fatawa amma waccan fatawar ta cewa za su rama ita ce fatawar sahabbai mafi ɗimbin yawa a matsayin cewa ai marasa lafiya ne qur'ani kuma ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda bai da lafiya ko yana halin tafiya to ya sha azumi ya aji sai ya rama bayan an gama watan ramadan a lokacin da ya samu lafiya sannan malam menene fassarar mai suna badiya ya halatta sunan ko kuwa to fassara suna damuwa gare shi ba a fassara sunaye in ana fassara suna wani sunan da akwai damuwa iyaka kawai abin da ake nasiha a kai shine suna idan za a sa idan an san ma'anarsa mai kyau ce to a sa in ko ba a san ma'anarsa ba to kawai a duba tarihin suna shi yasa malamai suka ce ana tafa'uli wato fata na gari in za a sa ma yaro suna ko dai a san ma'anar suna ko kuma sunan ya zama na wani bawan Allah ne daga cikin magabata kamar annabin Allah kaga Ibrahim ba za ka ce bai fassara Ibrahim ba ba larabci ba ne ma Yaqub ne fassararsa ba za ka fassara ba Ismail ne fassararsa duk sunaye ne a ajamiya sunaye ne da ba na larabci ba amma sunayen suwaye sunayen bayin Allah ne mutanen kirki sannan na biyu idan an san ma'anar suna da harshen larabci to shi ma in sunan mai kyau ne shikenan sai a sa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ma wasu daga cikin sahabbansa sunaye saboda sunayen na dauke da mummunar ma'ana mun gane saboda ka sunan badiya suna ne da ma'anarsa ba ta da damuwa ko ban fassara ba yana da kyau ba laifi bane in an sa shin mala ya halatta mutum ya saki a lokacin da mace take al'ada baya halatta mutum ya saki matarsa a lokacin da take al'ada saki ne na bid'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hushi a lokacin da Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya zo ya bashi labari cewa ɗansa Abdullahi ya saki matarsa wa hiya haidun tana cikin jinin haiba annabi sallallahu alaihi wasallam yace li yuradi'aha ya maida ta ya maida ita annabi sallallahu alaihi wasallam maida ita maza maza sannan ta gama jinin nan sannan ta yi tsarki in ta sake yin wani jini tana cikin tsarkin da bai sadu da ita ba to in ya ga zai sake ta sai sake ta in ko ya ga ba zai sake ta ba shi kenan amma kuma wancan sakin na baya na nan at-talaqul bid'i munaffas sakin bid'a ana tabbatar da shi amma wanda ya saba ma Allah mutum ya saba ma Allah yayi abin da yake laifi amma saki ya tabbata so da kan mutumin da ya kasassuba ya saki matarsa tana cin haiba to wannan sakin yayi amma kuma yana cin mushin Allah sabanin idan ba cin haiba take ba ya sake ta saki na sunna to saki yayi amma bai saba ma Allah ba domin saki halal ne duk da malamai sukan kasa akwai sakin da yake makaruhi ba a san shi amma dai a nan in ya sake ta a cikin tsarkin da bai sadu da ita ba to saki ne na sunna bai saba ma Allah ba kuma saki yayi amma in ya sake ta tana haiba to ya saba ma Allah kuma saki yayi yana nan me yasa manzon sama yace a mai da ita an ce a mai da ita a matsayin ya zama masa ladabi ya zama ladabi a gare shi shi Abdullahi radiyallahu anhu amma kuma sakin ya yana nan an tabbatar da shi iyaka akwai inda malamai suka ce ya halatta za a iya sakin mace idan tana cikin jinin haiba waje na farko shine kasance dama yau ya aure ta bai taba saduwa da ita ba to ko tana cin haiba nan zai sake ta tunda dama bai taba saduwa da ita ba kuma dama babu idda a kanta ai يا الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها idan mutum ya saki matar da bai taɓa saduwa da ita ba amarya ce ya auro ta shi kenan bai taɓa saduwa da ita ba kawai sai ya sake ta to nan ko tana cin haiba ko ba tana cin haiba ba ya halatta zai iya sakinta haka malamai suka ce hul'i za a iya yin kul'i ko da mace tana cikin jinin haiba me kul'i mace ta gaji da zama da mijinta babu dalilin da yasa ta ce ita ba ta son shi haka nan kawai ta ce ba ta kaunarsa aka ce ya sake ta yace shi kuma ba zai sake ta ba to a nan sai ta masa abin da ake ce mishi kul'i kul'i shine ta sanci ta fita daga mulkinsa ta hanyar biyan shi sadakinsa ko kuma ta biya shi duk abin da ya yanka ya ce sai an biya shi to wannan ya halasta duk da malamai suna tattaunawa hulɗi saki ne ko ko fasku ne in an ce fasku shine bata aure in an ce kuma saki shine talaq to akwai dai waɗannan maganganun a takaice dai ko fasku aka ɗauki hulɗi ko an ɗauke shi a matsayin talaki ya halasta za a iya yin sa ko da mace tana cikin jinin haiba insha Allah wannan kuma yake cewa Allah ƙara mal lafiya Allah gafarta malam mutumin da ya je umara da dukiyar haramun shin umararsa ta yi an kauli rajihi umararsa ba ta yi ba aikin hajjin sa ma in na haram ne da kudin sa bai yi ba duk da wasu malaman suna ganin aikin hajjin sa daban umararsa daban kuma kudin haram din daban a'a akwai ka'ida da malamai suke da ita cewa idza adat idza adat tahrimu ila ila ila asli shay'i aw shartihi yufsiduhu idan ya kasance haramci ya koma zuwa ga asalin abu ko kuma sharaɗinsa to wannan haramcin yana ɓata aikin so da haka daga cikin sharaɗin aikin hajji mutum ya zama yana da istifa'a ya zama yana da ikon tafiya daga cikin ikon nan akwai dukiya to sai aka ɗauki dukiya haram ko ya saci kuɗi ko kuɗin wani ko kuɗin gwamnati sai ya tafi umara da shi to wannan umarar tasa ba ta yi ba الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يناتي إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير ما كل كتشوا إذا حججت بمال أصله سحت إذا كي أيتن هجي دوك يد هرامنش فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة ma kullu man hajja baitallahi mabrur shi in kai hajji da dukiyar take ta haram to ba kai aikin hajji ba su dai mutane sun yi aikin hajji sawan wanda suka yi da dukiya halal Allah baya karɓan kowane aiki sai wanda ya kasance mai tsarki inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban to so da aka kauli raji idan mutum yayi da dukiya haramun wannan umrar tasa ba ta yi ba Allah ya kara malan takwa Allah ya gafarta malan shin ya halasta na matsa wa mijina ya ciyo bashi domin ya min kayan sallah kayan sallah baya cikin abin da yake ya cancanta a ce sai an cin masa bashi shi dai idan ba ya kasance ma'aikacin gwamnati ne ya tabbatar da cewa wata na karewa za a ɗau kuɗin shi a bashi malamai sun ce halayya mutum zai iya cin bashi a irin wannan yayi domin yana da tabbas ɗin kuɗinsa za su zo a wannan wata kawai jira yake wata ya ƙare a bashi kuɗinsa sau daga wannan ya kama da bashi bashi bashi ba bashi bane bashi ne amma kuma kamar ba bashi ba amma haka nan mutum yana buga bugarsa shi kenan sai matarsa ta matsa masa ta ce sai ya ji ya ciwo bashi ya mata kayan sallah ta yi haƙuri in ya samu kuɗi nan gaba sai ya ɗinka mata domin cin bashi a musulunci babban bala'i ne a ƙa'idan musulunci ba a san haka nan mutum ya saki jikinsa kawai ta cin bashi malamai suka ce ba a cin bashi sai a abu biyu ko dai barura ko haja su ko baki ɗaya bukatun ɗan adam ko abubuwan da ɗan adam yake da su a rayuwarsa guda uku ne matakai uku ne akwai zarura akwai haja akwai kuma tahsini ko takmili in an ce zarura abinda idan mutum bai yi ba zai mutu abinda idan baka yi ba za ka mutu zarura kenan shi yasa aka ce ka cin mushi in kana cikin yunwa فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم in mutum yana cikin yunwa to aka ce ya halatta in ya ga mushe ya ci saboda kai ya mutu al-imam ibn hazm al-zahiri rahmatullahi alaihi yake cewa da zai ki cin mushen nan ya mutu ya kashe kansa to kaga barura kenan yanzu misali da za a ce a tsirara kike yawo to yanzu wajibi ne ci bashi domin ya miki dinki ko za a mutu ko kuma rayuwar za a yi ta amma ba rayuwar dan adam ba kaga yawo tsirara ai ba rayuwar dan adam ake ba ko to ya kasance ko dai za a mutu ko kuma za a yi rayuwa a duniya amma rayuwar da ba ta dan adam ba to ita ake ce masa barura sau da yanzu da tsirara kike ba ki da kaya ko ɗaya ko da tsin ma ba ki da shi wanda za ki sitirta al'aurarki da shi to sai a ce mijinki wajibinsa ne ma ya je ya ciyo bashi domin ya miki ɗinki sai na biyu shine haja haja abinda idan ba a yi shi ba za a rayu amma cin bakan wahala so ne mukan buga ma ɗalibai in ana karatun alƙawa'id al-fiqhiyya ko usulul fiqh mukan buga musu wannan misalin misalin darura shine yin wadda mutum za a bashi tuwo gaya kawai ta ci ya san bai ci gayan nan ba mutuwa zai kawai a ba mutum sandareren tuwo tuwon ma ya sanyi irin wanda ya waje ba a ɗumaman nan kawai sai a ba mutum a ga kawai yana ta ci kawai ba ma ya kallon kowa kawai haka wannan zarura yake ciki amma haja sai ka sai a ce sai a bashi tuwon sai ya ce ba miya a wannan haja yake ciki ai da kaja ana tambayar miya to haja ce ba zarura ba yunwa ba ta kai yunwa ba Allah shi kyauta ko kuma ya ce da Allah ko a bani kuli mana ko da kwaɗa in yi ko kuma ba man gyaɗa da yaji in barbaɗa da gishiri to haja yake ciki ba barura ba in barura ce in shi mutabbi ne ai ba ma zai ma wani sallama ba ba zai ma kawai da ya ga tuwon kawai kama cize sai na uku shine mataki na tahsini ko takmili wannan mai tuwon aka ba shi tuwo gaya aka zuba miya sai ya ce ba wasali kun san wasali aiko ko kuma ya ce ba samun shanu ba kawai wannan dan duniya ne kawai wannan bai jin yunwa lafiya shi kalau kawai kwaɗayi yake so kun ga matakai uku ko matakin farko zai ci gaya ba sai ya ce a bashi miya ba mataki na biyu zai ce a zuba mishi miya shine haja mataki na uku ko sai ya ce ina ba nama ina ba zai ci ba zai ci ba nama ko ko ba a sa mai shanu ba kaga wannan kawai ba yunwa yake ji ba to matakin karshen nan ba a cin masa bashi bai halasta mutum ya ci bashi kawai dan tahsini ba kawai saboda jin daɗi to wannan wannan abun kula ne sosai so da haka mata su ji tsoron Allah su kuma maza su ji tsoron Allah akwai namijin da a shekara sai ya ɗinka kaya kila wani duk sati biyu sai ya ɗinki amma matar shi sai sallah suke haɗuwa kaga ba daidai bane wannan in matar shi ta ga sabuwar atamfa ko sabon yaji to sallah ce ta zo shi kuma duk sati ko sati biyu kawai teloli ma sun san shi duk sati akwai ɗinkin shi a wajen tela ko duk sati biyu kaga ba daidai bane wannan a duba waɗannan an bigi jaki a bigi taici wasu ba su kyautawa maza shi yasa za ka ga wata mace sai ta tada balli akan ɗinkin sallah Allah shi kyauta amma in ta san kana mata ɗinki ko da yaushe in ka samu dama ba matar da za ta rubuta matsa maka ta ce sai ka ci bashi sai dai ta zama ta kadiriya to ta kadiriya kuma kaga ba yadda aka iya da ita so shi wannan mai asamin din da aka bada shi kene ne ɗalibin gaske kenan har da takarda ya rubutu da references an ce wai kalma ya ka kalmomi tara to ina ganin kalmar da kawai ta dace da ita a fassara ita ce sai dai a ce shari'a kes muna da kes da wani kaga muna da shari'a da shi kenan to kila zai iya zama haka ko kuma batu ko hukunci to amma hukunci yake an yanki to wallahu alam Allah shiryatar da mu Allah albarka a cikin rayuwar mu da izinin Allah za mu tashi muna cikin aya ta 93 dai har yanzu insha Allah ta'ala muna fatan mu kammala ta 93 ko ko da hudu da hudu ko قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Allah subhanahu wa ta'ala yana koya ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam kafa hujja ga Yahudawa idan ba mu manta ba mun ji tafsirin wannan aya da kuma bayanan da manya-manyan malaman tafsiri Allah ya saka musu da alkhairi ya ji kansu suka yi a game da wannan ayar cewa hujja ce Allah madaukakin sarki ya lakana ma manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa ya tuhumi Yahudawa da ita cewa in sun da gaske suke yi riya wadda suka suka ce su bayin Allah ne su ne waliyan Allah aljanna ranar gobe alkiyama ta su ce su kadai to ai me cewa aljanna ta shi ce to ya fatan ya je mane shiga ba za kuma a shiga aljanna ba ai sai an mutu so da ka su ce su mutu in sun isa to shine muka kawo magana da al-Imam al-Alusi rahmatullahi alayhi yayi akan cewa ashe ya halatta kenan mutum ya fatan mutuwa domin shauki begen aljanna idan mutum yana begen aljanna to ya halatta ya ce Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ransa don ya shiga aljanna to ƙarshe ya kama na hadisi da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim da manya-manyan malaman hadisi bayan su sun ruwaito shi a cikin littattafan su da annabi sama ya hana burin mutuwa sai malamai suka togata cewa hadisin yana bayani ne akan burin mutuwa kawai don ciwo ya damu mutum ko dan talauci ya dame shi ko wata damuwa kawai ta duniya sai mutum shi ya ce kawai Allah ya karɓi ransa kawai ya mutu to wannan bai halasta ba amma dan begen aljanna mutum yana fatan ya je aljannar Allah sai ya fatan mutuwa to ba laifi bane shi yasa ma ai aka halasta ai fatan shahada annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi da malamai suka ruwaito a littafansu da yawa yake cewa man sa'ala Allah shahadata khalisan min qalbihi nala shahadata wa in mata ala firashi a wata riwayar nala manzilata shuhada wa in mata ala firashi mutumin da ya fatan cewa Allah ya sa ya mutu shahidi Allah ya bashi shahada shahada nau'in ta kala kala ne amma babba daga cikin nau'ukan shahada mutum ya kasance an kashe shi a filin gwagwarmaya ta ɗaukaka addinin Allah a kashe shi a matsayin sojan musulunci kenan akwai nau'ukan shahada mutum ya mutu saboda ciwon ciki gini ya fada masa gobara ta zo wuta ta cinye shi wal iyazu billah ya fada ruwa ruwa ya cinye shi haka nan mace ta mutu a lokacin da take naƙuda da makamantan waɗannan wanda kusan sun fi goma sha biyu da annabi sama duk ya ambata cewa su shahidai ne to mutum ya fata cewa Allah ya ba shi shahada ba laifi bane kaga ai mutum ba zai samu shahada ba sai ya mutu ko to mutum ya fatan shahada ba laifi bane sai manzon sama ya ce duk mutumin da ya fatan Allah ya ba shi shahada ya yi wannan ne a cikin zuciyar shi ya roƙi Allah dan Allah to zai samu matsayin shahidai ko da ya mutu akan gadansa ko da akan gadansa ya mutu to Allah zai ba shi shahada ranar lahira zai zama cikin shuhada ul akhirah daga cikin falalar shahidai ba za a musu hisabi ba daga cikin falalar shahidai za a ba su ceton mutane saba'in daga cikin danginsu mutum saba'in za a ba su dama a ce su cece su kamar yadda ya tabbata cikin hadisi sahihi idan mutum ya mutuwa shahada sai a bashi a ce ga danginsa nan ya zaɓi duk guda goma guda saba'in amma waɗanda suka yi imani da Allah ya kai su aljanna su ma ba tare da an musu bincike ba ko an musu azaba a ranar gobe alkiyama kaga ashe matsayi ne babba mai girma a wajen Allah madaukakin sarki to a game da hadisin da annabi su sama yake cewa la yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu kada ɗayan ku ya saki kada ya burin mutuwa saboda damuwar da ta sauka a gare shi malamai sun ba da gudunmuwa a game da fassararsa al'allama ibn hajar rahmatullahi alaihi a cikin fatul bari yake cewa hamalahu jama'atun min as-salafi ala dhurri dunyawi malaman hadisi malamai magabata sun ɗauki cewa fatan mutuwa da aka hana shi ne idan ciwon duniya ya samu mutum mutum bai da lafiya rashin lafiya ko talauci ko makamancin haka sai mutum ya ce shi kawai Allah ya karɓi ransa ma ya mutu wannan bai halasta ba wanda ya fi shi wawanci shine wanda ga baki ɗaya sai ya zo kawai shi kenan ya ce bari ya sha fiya fiya ko ya sha wani abin da zai kashe shi shi kenan ya kashe kanshi saboda wawa ne shi duk mutumin da ya kashe kanshi wawa ne bai san bai san bai san abin da ake ce ma duniya ba bai san abin da ake ce ma lahira ba to wannan bai halasta ba fa in wajada ad-durra al-ukhrawiyya bi an khashiya fitnatan fi dinihi lam yadkhul fi an-nahy idan mutum ko ya kasance ya tsinci kansa a cikin cuta ce ta lahira kamar misali shakka game da addini ya fara ya same shi ko kuma fitinu su yawa fitinu su yawa ya ƙoƙi musulmi da musulmai su ta faɗa a tsakanin junansu sai ka ce ya Allah kada ka kawo ni a cikin wanda kada ka sa in shiga cikin wanda ya Allah ka karɓi raina wannan ya halatta an samu sahabbai da yawa da suka ga fitinu sun faru suna ta tahowa sai suka yi addu'a Allah madaukakin sarki ya karɓi ransu cikin su akwai sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu ya rika addu'a yace Allahumma inni a'udhu bika min sharri ra'si sittina ya ce ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin da zai zo idan shekara ta sittin ta zo shekara ta sittin sittin da ɗaya a shekarar da aka kashe al-Husayn radiyallahu anhu kenan jikan Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan kisan nasa ya haifar da fitinu da yawa a tsakanin musulmai har yau gashi nan fitinar shi'a da ita take makalewa idan ɗan shi'a na son ya tallar da awarsa to sai ya fara ba da kissa Husayn ya aka aka kashe sayyidina al-Husain radiyallahu anhu shikenan sai kaga jahilai na kuka shikenan a fara bige bigen kirji shikenan daga nan sai mutum ya safa ya fara sa bakaken kaya din ranar Ashura bayan kuma kwana 40 ya ce wai za su za su tattaki na 40 din Husain duk shikenan to kaga fitina ce wannan to sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu masanin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne buhubi yace Annabi sama ya karantar da shi na hadisan ilimi ya ce fa amma ahaduhuma faqad fasastuhu bainakum tabsita buhu ɗaya na watsa shi a tsakaninku din na koyar da kushi ya ce wa amma al'akharu falau basastuhu la quti'a min hadha al-bal'uni ya ce amma ɗayan buhun da zan buɗe shi in yada shi to sai an yanka na malamai suka ce hadisan da suke bayani akan fitinu da za su afku a tsakanin al'umma su ne sayyidina abu hurairah ya ce ya bar su a matsayin buhu ɗaya a kulle bai buɗe ba to shi tun da ya san hadisan sai ya rika addu'a yana cewa ya Allah kada ka kai ni shekara ta sittin in wannan ya halasta mutum ya ji ma kanshi tsoron fitina a game da addininsa to wannan hanin ba a hana mutum ya fatan mutuwa ba wa yumkinu an yu'khadha dhalika min riwayat ibn hibban zai iya yiwuwa in ji ibn hajar a samu wannan bayanin a riwaya ibnu hibban al-busti da ya faɗi a cikin sahihinsa la ya tamanna yanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi fi dunya haka ibnu hibban ya ruwaito riwayarsa kada ɗayan ku ya burin mutuwa saboda wani ciwo da ya same shi ko damuwa ta duniya kaga sai zo da shi fi duniya ala anna fi hadha al-hadith sababiyyatun filin malamai suka fassara suka ce ta sababi ce wato dan sababin duniya ai bi sababi amrin min ad-dunya saboda wani sababi na lamarin duniya kada mutum ya fatan mutuwa wa qad fa'ala dhalika jama'atun min as-sahabati an samu sahabbai da yawa sun aikata irin wannan addu'a da suka ga fitina za ta afku suka yi addu'a suka ce ya Allah ka karbi mu ya Allah ka karbi mu ya Allah kada ka sa mu shiga cikin wannan fitina sai ibn hajar sai ya ce fa fil muwadda'i ya tabbata a cikin al muwadda na al imam malik rahmatullahi alaihi an umar annahu qal sayyiduna umar yace allahumma kabirat sinni ko kaburat sinni wa da'ufat quwwati wa intasharat ra'iyati faqbidni ilayka ghayra mudayyi'in wala ghayra mudayyi'in wala mufritin sayyiduna umar lokacin da ya ga ya tsufa kun san shekarun sayyiduna umar shekara nawa ya rasa ai ko shekara ɗaya da manzo Allah ta salama annabi sama ya rasu shekarun shi 63 sayyidina abubakar ya rasu shekarun shi 63 sayyiduna umar ma 63 ya rasu to 63 kuji sayyiduna umar ya rika addu'a yana cewa Allahumma kaburat sinni ya Allah shekaruna sun yi yawa na tsufa 63 wa da'ufat quwwati sannan ya Allah karfi na yayi rauni وانتشرت رعيتي sannan talakawa na sun yadu an buɗe ƙasashe da yawa lokacin da na zama khalifa kila biranen musulunci ba su wuce goma ba amma yanzu sun fi ɗari ya zan iya shugabancin su ya Allah ka ji magabata sai ya ce faqbadni ilaika ya Allah ka karɓi raina in huta in dawo wajenka ghaira mudayyi'in ka in kai matsayin da zan fara tozarta shugabanci wala mufarritin ba mufritin ba kai in zama kuma nayi sakaci game da shugabanci kun ji shekara 63 sayyidina Umar radiyallahu anhu ya addu'a ya ce ya Allah tsufa na ya bayyana rauni na ya bayyana daula ta ce faɗi ya Allah ba zan iya shugabancin nan ba ya Allah ya Allah ka karɓi raina tun kafin in fara tozarta shugabanci ko in yi sakaci game da shi shugabancin sayyidina Umar sayyidina Umar bi yake yi layi layi da daddare ya ji waye bai ci abinci ba sayyidina umar bi yake ya ga kwatami da kwalbaci ya ga wanne ne ya fashe sai a gan shi yana ɗibo ƙasa da kansa yana tarawa yana gyarawa wata rana wasu suka ce ya amirul mu'minina ka bari mana ma'aikatan ka si sai suke ce ranar lahira idan Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ni wani jaki ya ɗauko kaya a Baghdad jini san Madina da Baghdad Baghdad Iraki Madina kuma Madina Saudi Arabia ya ce in ya faɗi ya faɗa ciki ya mutu ko ya ɓalle ranar lahira Allah ba zai tambayi gwamnan Umar da yake Baghdad ba Umar za a nemo shi yasa sayyidina Ali radiyallahu anhu da yaga sayyidina Umar na haka sai ce rahimallahu umara laqad at'aba man ya'ti ba'dahu yace Allah ji kan sayyidina Umar ya gaji yadda wanda zai zo bayan sa sayyidina Umar ba zai yi yin wannan baya iya bacci da daddare shekarar da aka yi yunwa a Madina shekara ta 18 bayan hijira ana ce mata amur ramada an kira ta da amur ramada saboda yadda iska gari ya bushe in iska ta huro sai ka zata toka ce aka watsa to shi yasa sai ake ce mata amur ramada sayyiduna umar sai ya zauna ba zai ci abinci ba cikinsa sai ya rika kuka kar kur kululu haka irin na yin wannan kana azumi shikenan sai sai na umar sai ya buga cikinsa sai ya ce ya batnu ya ayyatu hal batnu sai ya mai da cikinsa a matsayin mace sai ya ce ta karkari aula ta karkari falan ta'kuli hatta yashbi'a ahlul madinati kulluhum ce kai ciki kai kuka ko kai kuka wallahi ba za ka ci abinci ba har sai mutanen madina an zo an ban labari kowa ya koshi sannan za ka ci sai na umar ya koma in zai ci abinci sai dai ya ci gurasa wanda suke zuwa suka je kasashen laraba da irin kasashen indiya sun san wata gurasa fasfekiya ta yi rabin teburin nan haka ake ba mutane ita kaga mutane suna cinta da wani da wata miya haka miya kamar irin kamar miyar wake to ita ce yin wannan gurasa ta su tuntun tsoho gurasa ce to ita sai na umar yake ya ga ba miya ya ce wata rana an gama an gama an gama an gama an kawo masa a kunu sai ya ɗanɗana sai ya ji da siga sai ya ce ma matar shi na kika samu siga sai ta ce ai da ne sauran cefanen da ka bani ne shine na gaze isa shine na sai siga ya ce mu sha siga sauran musulmai ba su sha siga ba ya ce duk abin da ya saura daga cefanen abin da za mu ci wannan to kawo a mayar baitul mali kage da kad ata'aba man ya'ti ba'dahu sai na Umar ya gaji yadda wanda zai zo bayan sa to da sayyidina Umar ya ga haka sai wannan addu'a ai kwa shekarar da rika wannan addu'a shekarar Abu Lulat al-Majusi ya zo ya take shi Allah ya karbe shi a matsayin shahidi Allah kare yadda a gare shi to kaga wannan kenan sannan wannan darasi ne ga shugabanni da kuma waɗanda suke tunanin su zama shugabanni darasi ne babba duk shugaba ya kamata a ce musulmi ya rika karanta tarihin irin su sayyidina Umar ko ya sa a rika karanta masa ya ɗau littafin turanci in baya jin larabci da aka fassara masu inganci ya karanta ko ya ɗau na hausa ko dai yaren da yake ji masu inganci ya karanta zai ga shugabanci mai kyau kuma zai kwatanta ba za ka iya zama kamar sayyidina Umar ba ko kusa mafarki ma a mafarki ma ba za ka zama ba amma dai kwatantawa fa tashabbahu in lam takunu mislahu in tashabbuha bil kirami falah sai ku kwatanta idan ba za ku iya zama kamar su ba domin kai kama da mutanen kirki to ka ci riba ka samu babban rabo to sai na Umar yi wannan addu'a kun ga ashe ya halatta kenan idan mutum ya jima kanshi tsoron fitinar da za ta cutar da shi a lahira ya halatta ya yi addu'a cewa Allah ya karɓi ransa wa akhrajahu Abdurrazzaq min wajhin akhar an Umar sannan al-Imam Abdurrazzaq Sanani ya ruwaito kwatankwacin wannan addu'a daga Sayyidina Umar ya fitar da shi a cikin al-Musannaf dinsa wa akhraja Ahmad wa ghayruhu min tariqi Abs wa yuqalu Abis al-Ghifari sannan al-Imam Ahmad da waninsa sun ruwaito daga riwayar sahabin Annabi sama da ake ce masa Abs wasu kuma suna ce masa Abis shi al-Imam Ahmad ya tabbatar da shi da cewa Abis Abis al-Ghifari yana ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qal aka ji abis na cewa a lokacin da aka yi annoba annobar da ake ce mata ta'unu amawat ta'unu amawat ita ma a zamanin sayyidina Umar ta faru a shekara ta 17 ta'unu amawat kamar yadda al-Imam Ibn Az-Zahabi ya faɗi a cikin Sirru Alamin Nubala ciwo ne haka nan mutum yana zaune kawai sai ya ji kamar an dan sa ya allura haka an dan cike shi kamar irin allura nan da ake yin za a ɗibi jini cak haka ai za ka ji ta wani dan cak haka sai dai ka ji ta a kwakwalwarka to ana nana nan sai abin ya ta girma sai ya zama katon gyambo kana iya cewa kawai annoba kensa ce ta saukan musu a sha har shi ne sai na umar ya zo zai kai ziyara sham aka faɗa masa aka ce inna bi shami na ta'una a sham ana annoba ya ce to yanzu ya za a yi me sunna game da annoba in annoba ta sauka gari ya za a yi سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هنا بايع ya ɗaga muryarsa ya ce annabi sama ya ce yan ciki kar su fita wanda suke waje kuma kar su shiga sai na umar ya ce to mu koma wani daga cikin sahabbai ya ce ya amiral mu'mina ana firru min qadrillah yanzu za mu guje mu kaddara Allah ne sai na umar ya ce na firru min qadrillah ila qadrillah za mu guje mu kaddara Allah mu koma mu wata kaddara Allah saboda ka komawa gidan mu kaddara Allah ne ya kaddara mu koma eh so da aka kan mu shiga cikin abin da ya faru na annoba to a wannan annobar ne aka samu shi wannan abisul gifari ya rika cewa aka ji shi yana cewa ya tsa'unu khuzni yace ya annoba ni ma ki zo ki same ni in mutu sahabin annabi ne fa qala lahu ulaymun al-kindi sai wani da aka ce masa ulaymun al-kindi sai ya ce masa lima taqulu hada me yasa kake wannan addu'ar ya kai a adis alam ya kul rasulullah sama la yatamanna yanna ahadukumul mauta annabi sama ba ya ce kadayan ku ya burin mutuwa ba fa qala inni sami'tuhu yaqulu sai ce to ka ji wancan hadisin ni ma kuma barka ji hadisin da naji annabi sama ya ce badiru bil mauti sittan idan kuka ga abubuwa shida za su zo ga sunan gange ganga to ku gaggawa ku mutu ku roki Allah Allah ya kashe ku in ka hango waɗannan abubuwan guda shida to kai fatan Allah ya kai ranka wannan yana da mahimmanci waɗannan abubuwan guda shida su ne imrata sufaha'i shugabancin wawaye ya zama dolayen mutane suke shugabancin mutane wanda ba su da tausayi ba su da adalci ba su san yadda ake shugabanci ba su da gogayya a rayuwa su ne ake ce musu as-sufaha'u as-sufaha kenan to in ka ga za a yi irin wannan shugabancin ka ce ya Allah ka karɓi raina ka in ga irin wannan shugabanci shi idan an ce safihi ba sharaɗi ba ne idan za a naɗa shugaba sai ya fi kowa ilimi ilimin addini a'a ya zama yana da ilimin addini daidai gwargwado sannan kuma ya zama yana da ilimin shugabanci ai shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yi mafarki ya ga sayyiduna Umar radiyallahu anhu an zo da nono an zo da nono shikenan kowa an bashi ya sha sai ga sai na umar ya sha ya fas ya sha ya sha har ana ganin hasken hasken nonon a kumbunansa sai sahabbai suka tambayi manzon su suka ce kaifa awwaltahu ya ka fassara wannan mafarkin sai manzon ya ce al-ilm sayyidina umar mai ilimi ne ibnu hajar da yazo fassara hadisin sai ya ce ba ilimi ake nufi na tsantsar addini ba ilimin shugabanci sai ibn hajar ya ce za ka yadda da ni idan na buga ma wannan misalin ba za ka gwada sayyidina umar da sayyidina abubakar a ilimin shugabanci ba saboda shi sayyidina abubakar bai dade ba ana gane shugaba shugaba ne idan ya dade domin ɗabi'ar mutane ita ce kosawa da da mutum in kai shugabanci shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu shekara biyar shekara kaza to sai mutane su fara gajiya da kai haka ɗabi'ar mutane take shi yasa wanda suke zafafawa su ce ai kwata-kwata bai halatta ai tsarin shugabanci na tenuwa ba sun zafafa da yawa ya halatta musulunci a ce to an nada shugaba shugaban nan shekara kaza zai in ya sau in yayi kuma a zaɓi wani yana cikin yana da fa'idoji na farko mutane ba za su kosa da shi ba sannan shi kanshi ba zai zama yayi wasa da shugabancinsa ba domin ya san lokacinsa takaitacce ne in ya bari wannan lokacin nasa ya wuce to shi kenan in yana da dama a sake zaben shi sai a ki zaben sa ko ko ba haka ake ba in ko bai da dama a sake zaben shi shikenan sai a rubuta sunan shi cikin waɗanda ba su shugabanci mai kyau ba kaga ba daɗi a ce da an tashi ba da tarihi sai a ce ai zamanin shugabawa ne ai wallahi abu bai daidai ba to kaga ba daɗi to to, to shine wannan saboda haka ba za ka haɗa sayyidina abubakar da sayyidina umar ba sayyidina umar shekara goma yayi da watanni yana shugabanci sai na abubakar kuma shekara biyu da watanni kaga ba za ka yi kiyasin su ba to amma ka ɗauki sai na usman radiyallahu anhu sai na usman shekara goma sha biyu yayi amma ƙarshe ƙarshen shugabancinsa ya aka ƙare tawaye aka masa haka sai na ali in ka ɗauko shi shekaru biyar yayi ba ƴan watanni shi ma ya aka ƙare kaga tawaye aka yi ta masa to amma sai na umar shekaru goma nan tur yayi babu tawaye kowa na san shi shi ya sa lokacin da abu lu'ulat al-majusi ya soke shi sai sayyidina umar sai yana kwance sai ya ce abdullahi ya kira abdullahi ibn abbas ya ce dan allah ka je kai memoranda a cikin gari ka ji me mutane suke faɗi a game da ni ka je ka jiyo min dan allah me mutane suke faɗi game da ni abdullahi ya zagaye garin madina kakaf ya ce wallahi na rantse maka da allah ya amiral mu'minina ba layin da na je face kuka take sai na umar ya ce na gode ma allah da ya sa zan rabu da duniya talakawa na suna farin ciki da ni to kage shi ne wannan saboda haka sai imrata sufaha'i kenan shugabancin wawaye wanda ba san yadda ake jagorancin mutane ba to in ka ga wannan ka roki Allah Allah ya karɓi ranka in ji manzon Allah ta salama ba in ji wani ba wa kasrata shurati haka nan idan ka ga matsara sun yawa shurat a wannan zamanin su ne yan sanda yan sanda haka ake fassara su da Hausa to amma dai ana nufin masu tsaro in ka ga security yawa a wuri to akwai takurawa ai yanzu misali sai a ce dinnan wajen sojoji ne suke zagaye da mu ya za mu yi tafsirin nan ni ma sai rike yi gabana na faduwa ai amma yanzu ka ga ina yi cikin jin daɗi to Allah ya tabbatar mana da irin wannan yanayin mai daɗi wanda suke takura cikin tsaro ba sa jin daɗi to ka ga irin shi sannan sai manzal su mai cewa bayya al-hukmi sannan da sai da shugabanci sai da hukunci shine cin rashawa cin hanci da magudi ya yawa a cikin al'umma duk in ka ga wannan to ka roki Allah Allah madaukakin sarki ya karɓi ranka ibnu hajar anan ya tsaya kawai amma cikon hadisin kamar yadda yake a cikin musnad na al-imamu ahmad sauran ukun su ne wastighfafan biddami na hudun su shine wasa da jini kawai dan da nan sai ka ji an ce an kashe mutum shikenan ba komai in ka ga wannan yanayin ya zo to ka roki Allah Allah ya karɓi ranka kar ka ci gaba da gani wa qati'atar rahimi sannan yanke zumunta in ka ga mutane suna yanke zumuntar su ba su sadawa to kai roki Allah Allah karɓi ranka sannan sai na ƙarshe wa nash'an yattakhizuna alqur'ana majamira sannan sai ƙananan yara da za su zo su ɗauki alqur'ani a matsayin waƙa yuqaddimuna ahadahum liyughanniyahu sai su gabatar da ɗayansu sai a ce yi karatu sai ya riƙe rerawa ya riƙe rerawa yana zigza da karatun alqur'ani kawai harfan ake son abi madda sai a ja ta madda ja sha biyu wace madda sai ake janta ja sha biyu مدع قرآني أنك تاشي جلسة المد الواجب المتصل المد اللازم المثقل الكلمي هو المد اللازم المثقل الحرفي أنك تاشي جلسة شيء جات شا شابي أين أشي أغمى جاء شابي أو شكراء warshu dai shine abul mududi warshu ba wanda ya kai shi madda a cikin malaman qur'ani to a cikin yana da duk jan warshu bai wuce shida ba ba madda warshu da ta wuce shida to sai a zo a to irin shi to in kaga wannan wa in kana aqallahum fiqhan ko da shine fi su karancin fahimta addini to in kaga irin wannan kai fatan ka mutu kaga anan ya halatta ai fatan mutuwa kenan wannan hadisi hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin musnadinsa a hadisi na dubu sha biyar da ɗari tara da tamanin da biyu wanda suke son dubawa to kaga wannan da shi ne sannan sannan al-imam na hajar ya ci gaba da bayani sai yake cewa wa akhraja ahmad wa aidan min hadisi auf ibn malik nahwahu al-imam ahmad ya rawaito shi daga wani sahabin wa annahu qila lahu aka ce masa alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashe manzon sama bai ce ba ma ummira al-muslimu kana khairan lahu matukan aka rayar da musulmi zai fi alkhairi a gare shi sai ya ba da waccan amsa ya ba da waccan amsa sannan an ruwaito daga hadisin mu'az shi ma kwatankwacin haka a ciki annabi sama yana cewa a cikin addu'ar da ake yi a ƙarshen sallah a tahiyya wa idza aradta bi qaumin fitnatan fatawaffani ilayka ghayra maftuni kaga kana yin wannan addu'a cikin sallah ya Allah idan ka jarrabu wata al'umma da fitina ta addini to ya Allah ka karbi raina ka fitinan nan ta same ni ashe ya halatta ai fatan mutuwa kenan a wasu yanayi al-imam an-nawawi shi ma yake cewa bayan ya kawo wancan hadisin na la yatamanna inna ahadukum al-mauta shi yace fihi tasrihu bi karahati tamanni al-maut a cikin hadisin an fito balo balo an yi bayani cewa makaruhi ne ai fatan mutuwa bi furdin nazala bihi saboda ci wani ciwo da ya samu mutum min maradin kamar rashin lafiya aw faqatin ko talauci aw mihnatin min aduwin ko kuma wata jarabawa daga abokin gaba aw nahwi zalika min mashaqi dunya ko kuma makamancin wannan daga cikin wahalhalun duniya an hana ai sai al-imam an-nawawi sai ya ce fa amma idan khafa dararan fi dinihi amma idan mutum ya ji tsoron wata cutarwa a game da addinin sa aw fitnatan fihi ko wata fitina fala karahata fi to ba a hana ba shi yasa su ma yahuda aka ce to fataban nawul mauta in kuntum sadiki in da gaske kuke kun ce aljanna Allah ta ku ce to ku fatan mutuwa so daga kaga ashe babu cin karo tsakanin waɗannan hadisan da wannan aya akwai inda ya halatta ai fatan mutuwa akwai kuma inda bai halatta ai fatan mutuwa ba لمفهوم هذا الحديث وغيره سبود أبن دعك فهمت أشنونا حديث دمك من تنسى وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف أن سامو متاني ديوا دك تشم قباتا دسك عيكة ونا النبي سك الدعاء سبود قدن فتنة لاهرة يا هل سبود قدن فتنة لاهرة كتيا الله كربيري inda khaufin fitnati fi adiyanihim lokacin da suka ji tsoron kada a fitine su addinin su domin fitina addini ita ce tafi kowace bala'i وفيه أنه إذا خاف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل سنة أتشن حديث كما أنباد وتدامى idan mutum ya zama yana jin tsoron bala'i a ciwonsa kuma ya kasa haƙuri to an halatta masa shi ma ya addu'a amma ya zai yi addu'a sai ya ce Allahumma ahyini in kanat alhayatu khayran li wa tawaffani in kanat alwafatu khayran li ka ba Allah zabi ka ce ya Allah in ka san rayuwata ita fi zama alkhairi to ya Allah ka banni in ci gaba da rayuwa in ko mutuwa ta tafi alkhairi ya Allah ka karɓi raina to kaga wannan shine yanzu muna cikakkiyar fahimta akan cewa babu cin karo tsakanin ayar da aka umarci Yahudawa su fatan mutuwa da kuma hadisan nan da suka zo suka hana fatan mutuwa sannan kuma da hadisan da suka zo suka halasta mutum ya fatan mutuwa an gane a ina ne ya halasta a fatan mutuwa a ina ne kuma bai halasta ba Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani Allah madaukakin sarki ya tsare mu sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa aya ta 95 walan yatamannahu abadan ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم نعم والله عليم بالظالمين Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba da bayani bayan an ce Yahudawa in sun isa sun tabbatar da cewa sun ce su ne za su shiga aljannar Allah banda wasu an ce musu siburin mutuwa to sai Allah ya ba da amsa da kansa sai ce walan ya tamannahu abadan wallahi ba za ta taɓa burin mutuwa ba har abada ba za ka samu bai gude ya burin mutuwa ba bima qaddamat aidihim saboda ababan da hannayensu suka aikata na miyagun ayyuka wallahu Allah alimun masani ne bizzalimin da azzalimai Allah yana sanar da abin da azzalimai suke aikatawa a cikin suratul jumu'a ba yi amfani da lafazin lan ba sai aka amfani da la wala ya tamannaunahu abadan sai aka ce ba za su yi burin mutuwa ba har abada a nan an yi amfani da lan a can sotul juma'a kuma an yi amfani da la dukkanin su akwai hikima a ciki za mu ji abin da manya-manyan malaman tafsiri suka faɗi me yasa a nan aka ce walan ya tamannau lan dama ita tana daga cikin nawasibul fi'l mudari ko tana ɗaya daga cikin masu mafi'ili mudari nasba shi yasa sai aka ce walan yatamannawhu walan yatamannawhu lan harfu nafi ko nafi istiqbali ba ba ba nafi ta'bidi ba kamar yadda wasu suke cewa nafi istiqbali ne an kora gaba yatamannawhu kaga filun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfu النون لأنه من الأفعال الخمسة يتمنون شين في إلم يتمنون to tun da lan ta zo sai aka ce walan ya tamannau hu kaga an cire ne an cire nunun din domin a nuna maka cewa yana daga cikin fi'ilan da malaman nahu suke ce masa ayyuka guda biyar al-af'alul khamsa a can ko sai aka ce wala ya tamannaunahu saboda la annafiya ce ba ta komai ita korewa kawai take yi shi yasa sai nunun ta tabbata wala ya tamannauna hu ba za su burinsa ba to amma duka aka ce mai abadan har abada ba za ka taɓa samun bai hude ya yi burin mutuwa ba a sheikh muhammadu tahir ibn ashur rahmatullahi alaihi malami ne a wannan zamanin da ya rayuwa a ƙasar tunisiya ya ba da labari a cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir ya ce yahuda wanda suke rayuwa a tunis a lokacinsa dududu a shekh muhammad ibn ashur bai wuce shekaru 60 da rasuwa ba in yi yawa kila 65 to a ciki yake cewa yahuda wanda suke rayuwa da su ya ce har wani karin magana suke da shi idan ka haɗu da bai yahudi a tunis sai ka je na ce masa alhayatu wa kafa alhayatu wa kafa ya ce alhayat wa kafa kamar suna cewa mu dai kawai rayuwa kawai rayuwa kawai irin shi ne aka samu wasu lalatattu suka zo suna cewa daga duniya sai kaduna sai kama da ita daga duniya sai kaduna wai dai mutum ya gama shiriri ta shi a duniya gama saba ma Allah to ba garin da zai dawo ya karbe shi kuma sai kaduna daga kaduna kuma ba lahira samu ne wannan ba wannan kalma ba daidai ba ce to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wallahi ba za su taɓa burin mutuwa ba za ka taɓa samun bai huda ya ce ya mutu ba ibn jarir at-tabari rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa yace wa hadha khabarun min Allah jalla sana'uhu 'an al-yahudi wannan labari ne Allah yake ba mu daga yahudawa ko game da yahudawa wa karahatihim al-mauta da yadda ba su son mutuwa bai hude bai san mutuwa bai san ka masa batun mutuwa in dai za a masa maganar mutuwa to baya so وامتناعهم عن الإجابة إلى ما دعوا إليه من تمني الموت da kuma yadda suka ƙi su amsa gayyatar da aka musu ta cewa sifatan mutuwa قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت بعن غيتس بني أنت سيبوه متوى to sai nan Allah yana ba mu labari cewa ku ɗeba ƙauna fa Yahuda ba za su taɓa fatan mutuwa ba li'ilmihim bi annahum in fa'alu zalika domin Yahuda suna da cikakken ciki suna da cikakkiyar sani cikakken sani cewa in suka yi fatan mutuwan nan falwaridu bihim nazilun wal mautu bihim halun to wallahi azaba Allah za ta hau kansu kuma mutuwa za ta sako musu shi sa suka ki ai jiya mun ji abin da aka ce a shehu sa'adi rahmatullahi alaihi ya ce ya ce ɗayan biyu ne da aka gayyace su zo su yi wannan fatan mutuwa to ɗayan biyu ne an kai su bango ko dai su dace ce wallahi ya ma'aikin Allah mun yadda kai annabin Allah ne mun yi imani ko kuma su yi fatan mutuwa in kuma suka yi fatan mutuwa suka mutu mutuwa za su in kuma sun mutu wuta za su je su shiga ta kage da Allah ya sa su suna da rabo sai su dau zabi na nawa zabi na farko sai su da su imani shi yasa masu wayan cikin su waɗanda Allah ya rabe su da rabo mai kyau sai suka yi imani irin su Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu sai matsayin sa ya ɗaukaka Abdullah ibn Salam ya musulunta malami ne a cikin su dama yana da hawadis da suka faru da yawa da shi da Yahudawa hikayoyinsa suna da yawa daga ciki akwai hikayoyi ya ba annabi sama yace yace ya rasulullahi innal yahuda unasun ghadiru humqa yace ya ma'aikin Allah yahuda mutane ne mayaudara kuma wawaye yanzu abin da za a yi kalabar da ni bari in labe a ɗaya daga cikin anan am samu wani waje in labe idan ya sun zo ka tambaye su ka ce waye abdullahi ibn salam a cikin ku abdullahi ibn salam ya labe sai ga yahudawa sun zo النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتعرفون رجلا فيكم يقال له عبد الله بن سلام أتشكم كون سوى متن دعك تمشي عبد الله بن سلام سكت ذاك رجل معروف عندنا ذاك عالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا ai wannan kowa ya san shi a cikin mu waye bai san Abdullahi ibn Salam ba ai wannan babban mutum ne a cikin mu mai alheri baban shi ma mai alheri ne sannan kuma mutum ne masani a cikinmu sannan baban shi ma masani ne a cikinmu shi ce to yi imani da ni sai suka ce ba zai taba imani da kai ba mun san shi ya za a yi gasgata kai imani da kai sai abdullahi ibn salam ya fito suka gan shi shi ne ba wani ba ya ce ashhadu annahu rasulullah ce na shaida annabin Allah ne shi manzon Allah sai suka ce a mun yi mantuwa ai zaka sharruna wa ibn sharrina wa za ka jahiluna wa ibnu jahilina shi ai mun yi kuskure ne dazu ai dama shi yafi kowa sharri a cikin baban shi kuma mutumin banza ne gidansu ga baki ɗaya sharri suka gada ban Allah ji wannan cikin lokaci ɗaya fa to waɗannan miyagun mutanen in za a daɗe in za a maka shekara ana ma bayanin su ba a bata lokaci ba saboda sanin sharrin maki ilimi ne mai girma ka san yadda za ka zauna da makiyinka ka san sharruransa da makirce-makircensa shi ne kuma wata rana ya zo aka zo da wata mata aka ce ya yi zina da wani mutumi sai manzo sun ya ce to me hukuncin attaura a cikin ku ai a cikin attaura akwai rajul in sun taba aure kawai a je a jefe su sai suka ce a ai babu mu abin da ake shine idan mutum ya zina a cikin mu ko mace ta zina shine sai a shafa musu toka a bi da su layi ko a shafa musu fenti abu da su layi a zazzage su a dan bibbige su sai a rabu da su Abdullah ibn Samar yace kadabtum inna fi tawrati la ayatar rajul ce akwai ayar da take bayani akan jefa mazinata a cikin at-tawra ce fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da at-tawra ku karanta mu kuna da gaskiya فأتوا بالتوراة فنشروها sai suka zo da taura aka rubuta takaddir shi kenan sai wani mutum da ake cin Abdullahi bin Suriya ba Yahudi ne sai aka ce to shi ya karanta ya karanto sai ya karanta ayar sama da ayar karshe sai ya sa hannunsa sai ya danna ayar da ke bayani karajin a gaban annabi sallama fa a gaban Abdullahi bin Salam sai Abdullahi bin Salam sai ya ce daga hannunka yana daga hannu kawai shi kenan sai ga ayatul rajim ayar da ke bayani cewa idan mutum ya zina da mace a jefe shi a cin attawa su ne waɗannan fa mutanen su ne Allah ka je ke ta bamu bayaninsu to Allah yana bayani akan abin saboda sun sani cewa in suka in suka yi fatan mutuwan nan to fal wa'idu bihim najirun wal mautu bihim halun lallai mutuwa za ta sauka a gare su kuma za su shiga cikin azabar Allah ولمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله إليهم مرسل kuma saboda sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne daga gare su Allah ya aiko shi wa hum bihi mukazzibun alhali su kuma sun karyata shi wa annahu lam yukhbirhum khabaran kuma annabi bai taba ba su labari ba illa kana haqqan kama akhbara face sai labarin nan ya zama gaskiya kamar yadda annabi ba su labari suna da wannan ilimin فهم يحذرون أن يتمنوا الموت خوفا أن يحل بهم عقاب الله بما كسبت أيديهم من الذنوب سنك سيفات متواني سبولة أوران كدا عذاب الله تسقو مسا سبولة أبن سكا عيكة نزنب الله شرية الدم الله مدوك تنسلكي يغانا الدم شر وأننا متاني كما مفهم تشيوا مكي يوم نيسو دما كرتن دسكي قل من دا الدين مو الله سبحانه وتعالى يا البركة أسر يوم يبام دامنا مي أمفاني وان دباس دلافيا الله يباس لافيا shugabanninmu Allah ya taimake su ya musu jagoranci ya dora su akan daidai ya tsare su daga kuskure mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk